الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci taƙaitacce domin ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidu tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu a cikin babe wanda yake sanar da mu game da hukuncin mutumin da ya yi wasa ko ya yi izgili da wani abu wanda a cikinsa akwai ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma ya yi izgili ko ya yi wargi da alkur'ani ko ya yi izgili ko ya yi wargi da maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan babe na gaba na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim babu qaulillahi ta'ala wala in adhaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu liyaqulanna hadha li قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرفي نعم باب ما جاء في قول الله تعالى wannan babi zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi game da fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wala in azaqnahu rahmatan minna Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce lalle wallahi idan muka ɗanɗana wa ɗan adam rahmatan minna rahama ta musamman daga gare mu muka ɗan shafa mushi wata rahama ta musamman daga gare mu min ba'di darra'a massatuhu bayan cuta da wahala da ta shafe shi wato ubangiji subhanahu wata'ala a wannan gabar yana bayani game da abin da ya shafi hali na bawa wanda yake butulu don ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗanɗana mai rahama ta musamman da ya gare shi Allah ta'ala ya ba shi lafiya bayan da yana cikin rashin lafiya ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wadata bayan da yana cikin hali na kakanikayi yana cikin talakawa masu ƙaramin ƙarhi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi bayan da yana ɗaya daga cikin kasurkuman jahilai ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kwanciyar lafiya da hankali da kwanciyar hankali bayan da yana cikin tashin hankali la yaqulanna hadhali Ubangiji ta'ala ce lalle za ka ji wannan bawa namu yana cewa ha zali wato wannan ni'ima da kuwa ganna a cikinta li ni ne na cancance ta wato na cancanci abina ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya muni lokacin da muke cikin yanayi na tashin hankali ba mun ce ku mana addu'a ba to wannan addu'ar da muka yi ce mu da kuka yi mana addu'a sai ya zamanto muka samu kwanciyar hankali ko kuma kuna nan kuna haɗuwa da balbalin bala'i mun gane da kyau ko kuma idan ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa mishi asiri da talaka ne ya ce to ai wannan rufin asiri da kuwa gana samu saboda wato istrategi ta ce saboda hanyoyi na kasuwa da hanyoyi na neman abinci da na sani to ta dalilin wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sa na samu wannan abu ba wai kawai haka bane jahili ya fahimci wannan abin sai ya zamanto ya sa a cikin zuciyar shi cewa wannan ni'ima da Allah ta'ala ya mishi ya mishi ita ne saboda wannan hankali da wannan ilimi da yake da shi kuma bai san ba ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala tana da yawa a azamun ni'imati alal abdi shine bawa ya zamanto musulmi kaga bawan Allah ya zamanto musulmi wannan ba ƙarfin shi bane ba wayen shi bane ba hankalin shi bane akwai wanda sun fika ƙarfi sama da dubu wanda ba musulmai bane akwai wanda sun fika wayo sama da dubu wanda ba musulmai bane akwai wanda sun fika ilimi sama da dubu wanda ba musulmai bane ashe wannan taufiki ne daga Allah wannan abin da kake da shi na ilimi wannan abin da kake da shi na ƙarfi wannan abin da kake da shi na wayo wannan sababi ne amma ba shi ne yasa ka zamanto kana da wannan abin ba taufiki ne daga Allah to haka nan wajen abin da ya shafi kasuwanci kada ka ce iya kasuwancinka ne ya kawo maka dukiya iya kasuwancinka ne ya kawo maka jama'a a'a akwai wanda sun fi ka iya kasuwanci dubbai wanda kai ka sani ba za ka haɗa kanka da su ba in yawon duniya ne sun fi ka amma saboda Allah bai kaddara kasancewar su su zamanto mawadata kamar kai ba sai zamanto Allah ya bar su a yanda yake so kai kuma ya ɗaukaka ka idan ɓangaren ilimi kake nufi kai ka yi karatun ilimin zamani shi yasa ka zamanto ɗan kasuwa wanda ya gwanance a harkar intanet a harkar kaza a harkar kaza to akwai wanda sun fika wannan karatu din amma Allah ta'ala bai so su zamanto haka nan din ba mun gane da kyau wannan shine abin da ya kamata dan adam ya sa a kan shi don wata ni'ima da ta same shi kada ya tunanin cewa aikin shi ɗan kaɗan shi ne ya ba shi wannan ni'ima ɗin. ƙwala mujahid mujahid ibn jabar abul hajjaj al-makhzumi maulahu fiqatun imamun fi tafsir min al-thalithati wato wannan babban malami mujahid ibn jabar yana ɗaya daga cikin malaman da suke cikin tabaka ta uku fiƙa ne limami ne a ɓangaren tafsiri na ma'aiki sassalama limami ne a ɓangaren tafsiri na alƙur'ani magana da ta zota daga abdullahi ɗan abbas yana ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban abdullahi ɗan abbas almakki ɗaya ne daga cikin malaman da suka zauna a wajen abdullahi ɗan abbas suka kwankwaɗi ilimi a birnin makka yana ɗaya daga cikin malaman ɗabaka ta uku ya rasu hijira ta ma'aiki tana ɗari da ɗaya ko ɗari da biyu ko ɗari da uku ko ɗari da hudu alakhtilafin baina almu'arrikhin to imam mujahid ibn jabar yace yace hadha bi amali yace wannan ni'ima da kowa ganni na shige ta ai saboda aiki na ne wato na zaune bai ga gari ba ce wannan ni'ima da kowa ga na same ta saboda fafutka ta ce ban zauna ba a nan ban zauna ba a can ban zauna ba a can ni ne a can ni ne a can ni ne a can to ta dalilin wannan sai ya zamanto na samu wannan ni'ima amma wanda yake zaune a guri ɗaya didimdim zai tashi ya zauna a guri ɗaya ya wuni a guri ɗaya zai wuni da jahilcin shi ya kwana da talaucin shi wa ana mahququn bihi kuma ni na cancanci wannan ni'imar da na shige ta mun gane da kyau to wannan shine abin da mujahid ibnu jabar ya fassara wannan ayar da shi wato dan adam ya dinga takamar cewa wannan ni'ima da ya shige ta aikin shi ne ya bashi ita sannan kuma ya cancanci a bashi ni'ima da shi ko bai san ba ko waɗanda sun fi shi aiki amma kuma ba ba su wannan ni'imar ba ashe aiki ba shi ne babban makasudi ba aiki sababi ne idan kai riko da sababi ganin damar Allah ne wannan sababi da kai riko da shi ta hanyar shi ka ɗaukaka ganin damar shi ne ya canza maka wata hanya mutum nawa za ku tashi kuna zuwa ya kulle shi tun da farko tun da farkon tashin ku kowa an sa shi ya kwan amma wancan shi Allah ya kaddara nema abincin shi ba ta hanyar ya kulle ba zai ci wancan Allah ta'ala ya kaddara nema abinci ta wancan bangaren zai ci amma haka kowa kuma ya tashi da hanyar da ta dace da shi mun gane da kyau wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas tarjumanul qur'an yace yuridu min indi wato Allah subhanahu wa ta'ala ce la yaqulan na hazali wannan bawan zai ce lalle wannan ni'ima din ta zo ne daga wajena ni ne sababinta ni tashi da faɗi da na yi shi yasa na zamanto na samu wannan ni'ima mai girma wa qaulihi da kuma bayani game da fadar Allah ta'ala da yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi wannan gaba ta wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya koro ta cikin kissar ɗan ƙarun. ƙarunu ɗaya ne daga cikin mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah ta'ala ya ba shi rufin asiri. Da Allah ya ba shi rufin asiri sai ya zamanto ta dalilin haka yana ƙababa da girman kai da rena mutane. Sai masu hankali daga cikin mutanen shi suka ja shi share ɗaya suka ce da shi la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin Mm.
suka ce karuna wannan dariya da kake ta jetsetse dariya da kake wanda take ba ta da kai ba ta da kafa ta rena mutane Allah baya son irin wannan abin da ya kamata ka yi da dukiyar nan da Allah ta'ala ya baka shine wa taji fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi lahira ya zamanto maqsudinka ita ce lahira amma kuma kada hakan din ya sa ka manta da rabanka na duniya idan Allah ta'ala bai wa bawa nima to ana so a ganta a tattare da shi inna Allah yuhibbu idza a- a- idza athara ala abdi ni'matan an yara athara ni'mati ala abdi mun gane da kyau wato wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith idan Allah ta'ala ya maka ni'ima to ana so ka ya- a ganta a jikinka to wala tansa nasibaka min ad-dunya to wannan kada ya sa kuma ya zamanto hankalinka a duniya yake gabaki daya ka manta da lahira wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika ka kyautata wa kanka kamar yadda Allah ta'ala ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ardi kada ka nemi yin barna da zalunci da dannewa haƙƙin mutane a doron ƙasa Allah ta'ala baya son mabarnata to shikenan bayan waɗannan mutane masu hankali sun mai wa'azi sun mai nasiha sai ya ce ku din ma ai dan talakawa ne ba ku da ni kuma ni kuma ina da karatu sai ce inna ma tuhu ala ilmin indi wannan dukiya da aka bani ba wai an bani ita bane kawai haka ba Allah ba ya bani ita bane kawai saboda bai yi awo ba an bani ita ne akan ilimin da yake wajena saboda ina da ilimi shi yasa aka bani ku kuma da ba ku da sai kuka zauna talakawa Allah ya ce awalam ya alam anna la qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun an gane da kyau qala qatada qatada ibnu da'ama ibnu qatada as-sadusi yace ala ilmin minni bi wujuhil makasibi inna ma utitu ala ilmin indi sanin dai kada an bani wannan dukiyar akan ilimi wanda nake da shi ta huskoki na neman abinci saboda ina da tunani na neman abinci ba ta hanya ɗaya ba na san yadda abinci kuɗi zai shigo ta hanyar kafinta na san yadda kuɗi zai shigo ta hanyar intanet na san yadda kuɗi zai shigo ta hanyar sai da abinci kayan kwali na san yadda kuɗi zai shigo ta hanyar kaza da kaza da kaza da kaza sai zamanto na samu wannan dukiya mai yawa amma ko kuma da ya zamanto ba ka da ido a wancan bangaren ba ka da ido a wancan bangaren kai kurma ne a wancan bangaren sai zamanto ba za ka tashi da komai ba an gane da kyau wannan kamar irin yanda mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalamu ne suka ga wa annabi Musa fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi idan kyakkyawa ta zo musu suka samu ni'ima kwanciyar hankali da wadata sai su ce wannan dan aida mata mu ci shine abin da muka cancanta ilimin mu da tunanin mu da hangen mu na nesa shine ya kawo mana wannan amma wa in tusibu musayyatun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala inna ma ta'iruhum 'inda Allahi walakinna aktharahum la ya'lamun wa qala akharun wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da ala ilmin indi shine ala ilmin min Allahi anni lahu ahlun wato wannan abin da aka bani na dukiya Allah ta'ala yana da cikakkiyar masaniya akan cewa ni na cancanci a bani ne ku da baku cancanta a baku ba shi yasa ba a baku ba saboda Allah alimun bi zati sudur ya ga zuciyata ya ga aikina ya ga hankalina sai ga na cancanci a bani wannan ku kuma da ya ga zuciyarku ya ga aikinku ya ga hankalinku sai ga baku cancanci a baku ba shi yasa ya zamanto ya bambanta mu wa ma'ana wa hadha ma'ana qawli mujahidin utituhu ala sharafin wato wannan shine ma'anar fadar mujahid ibnu jabar da yayi wajen tafsirin utitu ala ilmin indi yace utituhu ala sharafin an bani shine akan daukakar da nake da kai akan ku saboda na fi ku ilimi na fi ku wayo na fi ku tunani na fi ku sanin hanyoyin da abinci zai shigo na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجل- وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه كذبه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرأ فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديثي نوانا بابي أمسو شدق أبو هريرة عبد الرحمن ابن سخر الله تعالى يكاري الدادش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة أبو هريرة ياجي جكادا الله صلى الله عليه وسلم ينا cewa inna thalathatan min bani isra'il wato haƙiƙa waɗansu mutane daga cikin 'yan banu isra'il wato isra'il suna ne na annabi yaqubu alaihi salatu wassalam banu isra'il su ne 'ya'yan annabi yaqub alaihi salatu wassalam wato waɗansu mutane guda uku daga cikin dangin 'ya'yan annabi yaqub alaihi salatu wassalam abrasa ɗaya yana da kwai albarsa a jikinsa yana da kwai dabbara dabbara a jikinsa wa aqra ɗaya kuma yana da kora a kanshi kanshi gashi baya fitowa wa a'ama ɗaya kuma makaho ne waɗannan guda ukun fa aradallahu an yabtaliyahu sai ubangiji subhanahu wata'ala yayi nufin ya jarrabe su saboda ya bayyana mai godiya ga Allah daga cikinsu da kuma wanda yake butulu saboda alibtila'u yana zauwa da alkhairi sannan kuma kamar yadda ake zauwa da sharri wana bulukun bi sharri wal khairi fitnatan to su waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin zai jarrabe su ta hanyar zuba musu alheri da zuba musu ni'ima kuma Allah ta'ala fa yanzur kaifa ya'maluna zai leka ga ya za su aikata fa ba'atha ilaihim malakan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo musu wani mala'ika cikin mala'ikan shi saboda ya zo shi ya tallata musu ya tambaye su abin da suke bukata me suka fi so a duniya a musu fa'atal abrasa farko sai wannan mala'ikan ya zo wajen mai dabbara dabbari tuman da yake da kai albaras idan aka ce albaras shine irin kaga mutum wani bangaren shi fari wani bangaren shi baki irin mutumin da macen da za ta kaga tana tana tana mai to daga baya in ya zamanto ta fasa yanda za ta yi muni to sai zamanto albaras ya mafi wannan muni to sai zo wajen wannan mutumin da yake da kwai albaras a tattare da shi faƙala ayyu shayin ahabbu ilayka yace bawan Allah wani abu ya fi soyuwa zuwa gare ka a yanzu wani abu ka fi so qala launin hasan ce wannan fatar tawa yanda take narnar dinnan ina so a ce Allah ta'ala ya bani fata launi mai kyau kala mai kyau in zamanto ba to kala nake ba kala ɗaya nake wa jildun hasanun da kuma fata wanda take mai kyau ya zamanto fata ta fata ce wanda take mai ni'ima ba fata ba ce wanda in ta sha rana za ta dinga tashi za ta dinga narkewa ce wannan shine kake bukata ce kwarai kwa wa yazhabu anni alladhi qadhirani an-nasu bihi kuma wannan abin da mutane suka kyamace ni ba sa son zama da ni a fada ɗaya ba sa son cin abinci da ni a kwano ɗaya ba sa son shan abin sha tare da ni a abin sha guda ɗaya ya sa mutane suka ƙaurace mini na wannan albaras nawa wai zahabu anni ya tafi daga gare ni ya zamanto wannan albaras da nake da ba ni da shi kuma a bani kala ɗaya kalin zamanto tu kala sannan kuma fata ta ta zamanto mai kyau ya ce an gama fa masahahu sai wannan mala'ikan ya shafe shi fa zahaba anhu qadaruhu sai wannan kazanta din wanda mutane suka kyamace shi ta dalilin wannan kazanta sai ta tafi fa udiya launan hasanan wajildan hasanan sai aka bashi kamal mai kyau da kuma fata mai kyau ya zamanto launinsa launi ne guda ɗaya sannan kuma fatar shi fata ce wanda take man'imciyar fata qala fa ayyul mali ahabbu ilayka bayan wannan mala'ikan ya bashi fata mai kyau da kuma launi mai kyau sannan kuma an tafiyar an tafiyar mai da wannan albars din hallo sai ya tambaye shi cikin dukiya nau'i nau'i na dukiya wacce ka fi so saboda dukiya ba nau'i ɗaya bace akwai wanda za a ga cewa dukiyar shi filaye yake da kwai akwai wanda za a ga cewa dukiyar shi dabobi yake da kwai kuma dabobin ma ai ba kala ɗaya bane akwai mai son shanu akwai wanda yake son raƙuma akwai wanda yake son ƙananan busashi to sai ce to cikin dukiya nau'i na dukiya wanne ya fi ka fi so wanne ya fi shiga ranka qala al-ibilu yace na fi buƙatar dukiya ta shanu ta raƙuma saboda raƙuma a wajen larabawa ita ce dukiya mafi tsada to sai ce al'ibil na fi bukatar raƙumma awil bakaru ko kuma ya ce shanu shakka ishaƙo ishaƙo bin rahawaihi ɗaya daga cikin ruwat da wannan hadithi ya yi kokonto shin wannan mai albaras ya ce yana bukatar raƙumma ko kuma shanu ya ce yake bukata fa'uɗiya na ƙatan ushara'a sai aka ba shi taguwa wanda take buleliya mai ciki ce to shi kenan amshi wannan taguwar tafi da ita faƙala barakallahu laka fiha wannan mala'ikan ya ce wa wannan bawan allah allah ta'ala ya sanya maka albarka cikin wannan taguwa taka aka ba shi taguwa ɗaya da ciki shi kenan ya bar shi ya ce to assalamu alaikum suka rabu da shi ƙala fa'atal aqra sai kuma ya tafi wajen mai kora wanda ya zamanto kan shi cibir cibir cibir cibir wani gurin da gashi wani gurin ba gashi kamar an yi gobara mun gane da kyau za a gan shi da yaƙi da yasa wata ranka gan shi da rawani wata ranka gan shi da hula saboda in aka ce a buɗe kan haka nan ba kyan gani to sai ya tafi wajen shi faƙala ayyu shay'in ahabbu ilayka sai ce bawan Allah wani abu kafi soyuwa kafi so wani abu yafi soyuwa zuwa gare ka ce a yanzu ya ce eh ƙara sha'arun hassan ce ai abin da nake so Allah ya bani gashi mai kyau irin na kowa saboda ka san abin da ya tsaya wa mutum a wuya shi kawai yake yake tsaya mishi a rai kullum addu'ar da yake shine Allah ya bashi gashi mai kyau to yanzu kuma Allah ta'ala ya ya kawo ranar da za a amsa addu'ar wa yadhhabu anni alladhi qadirani an-nasu bihi wannan abin da yasa mutane suka kaurace min suke gani na kazami ta dalilin shi ya tafi daga gare ni in rabu da wannan gashi cibir-cibir wani guri da gashi wani gurin ba gashi kama an yi gobara fa masahahu fa zahaba anhu yace shi kadai kake bukata yace kwarai kwa ba ni da matsala ta fuskar fata ta ba ni da matsala ta fuskar launi na wannan gashi shine matsala ta shikenan sai wannan mala'ika ya shafe shi fa zahaba anhu sai wannan kora ta kanshi sai ta tafi daga gare shi sai zaman to yanzu wannan kora ya tashi daga mai sunan kora ya koma irin na kowa kanshi udiya sha'aran hasanan kuma aka bashi gashi wanda yake mai kyau fa qala ayyul mali ahabbu ilayka sai mala'ika ya ce mishi to kai ko bawan Allah cikin nau'i nau'i na dukiya wata dukiya ta fi soyuwa zuwa gare ka wata dukiya ka fi so qala al-baqaru yace nafi bukatar shanu awil ibilu ko kuma yace raqumma fa udiya baqaratan hamilan sai aka bashi taguwa wanda take mai ciki wannan mala'ikan sai yace mashi to ga ga ga ga saniya ya bashi saniya wanda take budeliya mai ciki shi ma yace mai barakallahu laka fiha Allah ta'ala ya sanya maka albarka cikin wannan saniya da aka baka ta zamanto ta yi albarka ta aihu ka ci moriyarta bayan ka sun ci moriyarta shi ma sai rabu da shi ya shiri ƙwala wa atal a'ama sai tafi wajen na uku ya je wajen makahu faƙala ayu shayin a habbu ilaika ya ce cikin abubuwa wani abu ka fi so wani abu ya fi soyuwa zuwa gare ka ƙala an ya rudda Allahu ilayya basari fa ubsira bihin nas yace a yanzu abin da na fi so shine Allah ta'ala ya dawo min da gani na in dinga ganin mutane da suke kallo na kowa abin da yake damunsa shi ya roƙa Allah ta'ala ya bashi shi fa masahahu a lokacin nan sai wannan mala'ika ya shafa wannan makahu kai tsaye faraddallahu ilaihi basarahu sai Allah ta'ala ya dawo mai da gane shi faƙala sai ya ce da shi fa'ayyul mali a habbu ilaika to cikin dukiya cikin nau'i nau'i na dukiya wata dukiya ta fi soyuwa zuwa gare ka me kake so a ce ka zama mai kuɗin kaza mai kuɗin shanu ake so kake so a ce maka ko kuma mai kuɗin raƙumma ko mai kuɗin miya ko mai kuɗin kaza ko mai kuɗin kaza ƙala alghanam ce na fi buƙatar busashi taimakai da awakai kiwon da annabawa sun yi shi an gane da kyau shi kenan fa'o'udu ya shatan walidin sai aka ba shi tinkiya ko akuya wanda take mai ciki idan aka ce ashat ismun ya ƙa'u ala zakari wal unsa min al-ba'ani wal ma'az wato suna ne wanda yake iya afkuwa kan namiji da mace na tumakai da awakai za ka iya cewa ashat ka ce rago za ka iya cewa ashat tinkiya za ka iya cewa akuya ashat za ka iya cewa ɗan akuya ashat to amma da ke siyakin nan ana magana ne akan mata ba maza ba in ma ka ce aka bashi tinkiya ko aka bashi akuya amma ba za ka ce ɗan akuya ba ko rago saboda su wannan ba sa aihuwa mun gane fa'anta jahazani waɗancan guda biyu da mai saniya da mai taguwa sai suka haifar da dabobinsu a untija ko antaja ya shafi manyan dabobi wa wallada haza wannan shi kuma mai akuya sai ya haifar da akuyarsa wato kowanne da aka bashi sai je ci gaba da lelanta wannan dabbar tashi hal Allah ta'ala ya sauke ta lafiya ana nan ana nan fakana li hadha wadin min al-ibil wancan yana da kwai fakeken wato kwari na raƙumma yanki guda gare shi wanda kawai raƙumma ne ya fi kowa yawan raƙumma a garin wali haza wadin min albakar wannan shi kuma yana da kwai fakeken kwari na shanu Allah ta'ala ya sanya albarka cikin wannan dabobi nashi shanu wali haza wadin min alqanam wannan shi kuma malam makahu Allah ta'ala ya hore mishi da fakeken kwari na busashe tumakai da awakai mun gane da kyau to shi kenan waɗannan guda uku dukkaninsu kowanne dai ga yanda siffar shi take a farko ga kuma yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da shi a karo na biyu na'am قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في سورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في سورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه بارك الله فيك wato bayan ya baiwa kowanne daga cikinsu abin da yake bukata to kuma daga baya thumma innahu atal abrasa sai wannan mala'ika sai ya tafi wajen al'abras din nan wanda ya fara zuwa wajen shi ya tafi wajen shi fi suratihi wa hay'atihi sai ya tafi a cikin surar wannan al'abras din ta farko da kuma kamar shi ya tafi wajen shi a matsayin shi na talaka mutumin da yake da kwai dabbara dabbare gashi nan mutane sun kaurace mishi mutum da wanda daga ka gan shi yana bukata yana bukatar taimako sai tafiwa wannan alhaji mai raƙumma faƙalar rajulun miskinun ya ce wannan mutumin ya ce bawan Allah ne mai ƙaramin ƙarfi wabin sabilun kuma ɗan bulaguro ne ƙadin ƙaɓata biya lihibalu fi safari wato haƙiƙa dubara ta yanke min a cikin bulaguro na ba ni da kuɗin guziri ba ni da komai kuma ni ba ɗan garin ba ne ɗan bulaguro ne fala bala galiyar yau ma illa billahi sun mabika a yau ba wani abin da zai isar da ni zuwa gida face dai taimakon Allah sannan kuma da dafawarka as'aluka billazi a'taka al-lawn al-hasana wal jidd al-hasana wal mala ba'iran ataballagu bi fi safari yace as'aluka ina roƙanka billazi a'taka al-lawn al-hasana da sarkin da ya baka wannan launi kyakkyawa wal jidd al-hasana ya baka fatan nan kyakkyawa san barka walmala sannan kuma baka wannan raƙumma wannan dukiya ta raƙumma as'aluka ba'iran ina roƙonka kamun alfirma da raƙumi ɗaya tal ataballahu bi fi safari wanda zan isu da shi cikin bulaguro na yakin har ya gida idan na sai da shi ya isa in yi guzuri har gida da ya gaya mai haka faɗala alhuququ kathira sai wannan mai dukiya ta raƙumma sai ya ce kai ya ce haƙoƙi da yawa ne ya ce akwai abubuwa da yawa a kanmu sai ya fara kasan lokacin mutum baya sai ba kuɗi sai ya ce wallahi bashin ne yanzu ya yi yawa a kaina sai ya ce alhukuku kathira ya ce haƙoƙi na mutane da yawa ne a kaina yanzu ina ce in ɗauki raƙumi ɗaya in baka ba zan iya bai ƙarya da ciwo take faɗala lahu sai wannan mala'ika ya ce wa shi wannan mutumin mai dukiya ta raƙumma ya ce ka an ni a arifuka wanda na gane ka alhaji na gane ku alamtakun abrasa ya ƙazarukan nasu shin da ba kai bane mai dabar dabar irin wannan jikin nawa da mutane yana suna ƙaurace maka faƙiran kuma da kai ma ai kaman talaka ne akwai lokaci na zo ne na ganka har nake buga misali da cewa mu bi ne ashe to kuma yanzu na zo na ga ni ɗaya ne fa baka Allahu azza wa jalla mala Allah tabaraka wa ta'ala maka gyadar dogo Allah ya baka dukiya kuma ya baka wannan fatar mai kyau faƙala inna ma waristu hadal mala kabiran an kabe ce kai tsoho ƙarya kake inna ma waristu hadal mala kabiran an kabir sani dai na gaji wannan dukiya iyaye da kakannu ka tambaya ka ji ba ni bane ka tambaya iyaye na da kakanni na dukkanin su ba talaka a cikin su wannan dukiya da ka gani haka hannun gidan mu yake a tsawon lokacin in mutum ya tashi alfahari haka yake cewa sai ka ji ya ce mu duka ma dangin gidanmu ba talakawa ba ne ji ya ce mu duka dangin gidanmu muna da kwallowa mai kyau ji ya ce mu duka dangin gidanmu muna da kaza ba haka ba ne sai ce mashi inna ma warithu hadal mala kabirin an kabir wannan dukiya da ka gani ta raƙon ma haka babana yake da haka kakanmu yake da kakan babanmu ma haka yake da haka abin yake kabirin an kabirin ne iyaye da kakanmu ce to haka abin yake ya ce kwarai kwa faƙala sai wannan mala'ika ya ce mashi to in kunta ka ziban fasayyara kallahu ila makunta inda ya har zancen banza kake alhaji Allah ya maida ka halin da ka kasance da cikin shi na farko Allah ya maida ka halinka na farko shikenan sai shirya bar shi thumma innahu atal aqra fi suratihi sannan kuma shi wannan mala'ikan ya tafi wajen mai kora fi suratihi a cikin kamar mai kora ɗin tada saboda yanzu mai kora ya koma alhaji mai shanu mun gane da kyau yanzu sai kuma ya tafi wajen wannan alhaji mai shanu ɗin a cikin sura shi tada ya tafi da kora a kan shi kan shi kuda yana bi jirwai jirwai ba tare da ya sa hula ba ya rufe faƙwala lahu mithla ma ƙwala lihada sai ya faɗa mai irin maganar da ya faɗa wa alhaji mai albaras da ya ce mai miskini ne ni kuma ɗan bulaguro ne guzirina ya ƙari ina buƙatar ka taimaka min da saniya guda ɗaya saboda sarkin da ya baka wannan gashi mai kyau sai ce kai wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hada shi ma sai mayar mai da martani ko ta makacin yanda wancan ya mayar mai da martani ita mai kai haƙoƙi suna da yawa akwai sharji da yawa a kanmu yanzu gaskiya ba zancen yanzu a baka saniya guda da wata dala ɗari dai ka tambaya ko dala hamsin wanda za ka sha ruwa shi ma sai in shiga in yi lissafi in gani za ta iya fita ko ba za ta iya fita ba shi kenan sai ce mishi to mana laji ka an ne a arifuka alamta kun aqra ya kadarukan nas kamar dai na gane ka da kai ma ba irin wannan kan nawa ba gare ka mutane suna kyamar ka ba sa so ka zauna a cikinsu Allah ta'ala ya baka launi mai kyau ya baka fata mai kyau ya baka gashi mai kyau ce kai ce wannan gashin da ka gani na iyaye da kakanni ne ai mu gashin mu haka yake ai mu kaɗai ne tilo ne a garin nan duk wanda ka ga mai gashi mai kyau to kalka ya tambaya ma jini na ne faƙala sai ya ce da shi in kunta kaziban fasayyaraka Allahu ila ma kunta ce mai to shikenan in dai har ƙarya kake ba wai gaskiya ka faɗa ba Allah ta'ala ya mayar da kai zuwa halin da kake na farko Allah ya mayar da kai irin kanada shikenan sai rabu da shi shi ya tafi wa atal a'ma fi suratihi kuma sai ya tafi wajen makaho a cikin kamar makaho ya tafi idansa a rufe gaje da sandar shi yana dan daddogarawa faqala rajulun miskin ce bawan Allah alhaji mutum ne mai ƙaramin ƙarfi ne wabin sabilin kuma ɗan bulaguro ne ba ɗan garin ba ne bulaguro ne na zo zan huce tana zan tafi gida ƙadin ƙada'at biya lihibalu fi safari guziri ya yanke min a cikin bulaguro na a cikin tafiyan nan tawa ba ni da guziri ga baki ɗaya ga abubuwan da suke hannuna na kashe su bin yi tunanin ba za su kai ni gina ba fala bala galiyal yawma illa billahi thumma bika na tambaya ne an ce ba wani mai alheri a wannan garin aka ce mun ga kai to yanzu alhaji fala balaga liya yawma ba wani abin da zai kai ni gida a yau illa billahi face sai da taimakon Allah da dafawar Allah thumma bika sannan kuma da taimakonka ce da shi as'aluka billadhi radda alayka basaraka shatan ataballahu biha fi safari ce as'aluka ina roƙonka billadhi radda alayka basaraka dan sarkin da ya dawo maka da ganinka ina roƙonka ka bani tinkiya guda ɗaya tal wanda zan saida ta ataballahu biha fi safari in yi guzuri da ita wanda zai isar da ni gida a cikin wannan bulaguran nawa ina roƙonka bani tinkiya guda ɗaya tal wanda zan je ni in saida ta in sa kuɗin a ajihuna in yi guzuri in tafi gida da shi da ya gaya wa malam makaho haka faƙala sai ya ce da shi qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari lalle haƙiƙa da ni ma haka ne yanda kake din nan baba haka nake nima a da da ni ma makaho ne Allah subhanahu wata'ala ya dawo min da gani sannan kuma da ni ma talaka ne ba ni da komai kanki na nake yamci nake Allah tabaraka wata'ala ya bani wannan dukiya dan haka fa khudh ma shi'ita ba wai ɗaya ba ka ɗauki dabbobin da suka maka ka kama abin da kake so iya adadin da zai ishe ka ɗaya in ekonomi ne za ka yi ta kai ka gida ta ma kada kama biyar ko shida ko sama da haka nan wanda za su kai ka gida hankali kwanci har ka su yi guziri da zigege ka kai wa iyayenka da iyalanka da 'ya'yanka wa dama shi ita kuma ka bar abin da ka samu dama bari fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillahi yace wallahi ina rantsuwa da Allah la ajhaduka al-yawma bi shay'in bazan yi maka muso da wani abu ba akhadtahu lillahi da ka dauke shi dan Allah duk abin da ka dauka ana wallahi bazan yi maka musan shi ba in dai tumakan wannan na ne ko yan kana so in duka kace su za su ishe ka ka tafi gida da su ka je ka sayar na halitta maka su ka kashe komai da komai naka ne iya ne abin da Allah ta'ala ya bani na idan nan da ya dawo min da shi ya mun komai je ka da shi faƙala amsik malaka sai wannan mala'ika ya ce wa wannan mutum ya ce rike dukiyarka Allah sanya mata albarka fa inna mabutulitun haƙiƙa an jarrabe ku kai da ‘yan uwanka guda biyu an jarrabe ku ne Allah tabaraka wa ta'ala ne yayi nufin ya jarrabe ku kuma aka jarrabe ku faqad radiyallahu anka haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda da kai wannan mu'amala taka Allah ta'ala ya yarda da ita wa sakhida ala sahibaika amma yayi fushi game da abokananka guda biyu waɗanda suka yi girman kai suka nuna cewa wannan dukiya iyaye da kakannu suka mallake ta ba wai kai tsaye bane Allah ta'ala ya ba su wannan hadisi akhrajahu bukhari da muslim suka fitar da shi wato wannan hadisin a cikin shi akwai ibra mai yawa wanda daga ciki za mu fahimci cewa idan ya zamanto in tasdiqillaha yasduquk lokacin da ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya, to kai ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya amintar da kai, ya arzuta ka cin moriyar wannan gaskiya taka. Lokacin da kake so, ka gane cewa bawan Allah ɗin nan mutumin kirki ne, kada kai tsaye ka yi hukunci akan cewa mutumin kirki ne sai ka mu'amalance shi. Shi yasa idan kana so ka abokanci mutum, kai tsaye karkacewa na naga baya hushi. Yi ƙoƙari yi mishi abubuwan da suke sa shi hushi. yi kokari ka yi abubuwan da za su janyo mishi fushi ka kawo mishi ka ce in misali mutum ne wanda yake ya sani kuna hiyar da shi ka ce kai malam dafa kamar ba jahili ba ne to in kaga ya danne ya yi dariya shi kenan sai ka wannan yi mishi ko irin alhaji ne da sauransu ana ta ziga shi da sauransu sai ka mai wani abu wanda kasa wani abu ne mai ciwo wanda talaka mai aka mishi zai je zafi to sai ka dan mai shi sai ya gani shin da gaske ne yana da haƙurin ko kuma a haƙurin saboda ba a taɓa shi ba ne yasa in baka taɓa mutum ba za ka gano yana da haƙuri ba ko ba shi da yasa na daga cikin hikima lukman ya ce idan kana so ka abokanci mutum kafin ka abokance shi ka yi abin da ran shi zai ɓaci ka gani yaya zai aiwatar da abin da hushi yake so ko ba zai aiwatar ba idan ka ga bai aiwatar ba to wannan karke shi a matsayin aboki saboda a khada bi wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab sannan kuma lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana da wata ni'ima kada dan wani wanda ya zo shi wanda ba shi da wannan ni'imar ya nemi mu yi mai alfirma ta wannan ni'imar da Allah ta'ala ya hore mana dalilin haka mu watsar da shi mu kallata lokacin da muka fito daga cikin cikunan mahaifinmu ba mu da waɗannan abubuwa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an baka da komai an bangaren duniya baka da komai baka san komai ba to dan Allah subhanahu ta'ala hore maka wani abu na dukiya ko na ilimi ko na wata alfarma ka leka kafin ka mutun nawa yayi wannan dukiyar kafin ka mutun nawa yayi irin wannan ilimi kafin ka mutun nawa ya rike wannan matsayi idan har baka yi wannan alfarmar ba idan har baka sanar ba idan har baka taimaka ba Allah ta'ala zai kawar da kai kuma ya zo da wani wanda za su fika hannu mai kyau za su fika halaye masu kyau za su fika tsawon hannu in gane da kyau sai kuma al'amari na gaba din kissa idan muka ganta a cikin alkur'ani ko a hadisi ba wai tana nufin kawai a ba mu labari mu sha ba a huce gurin a akwai ibra laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albabi in aka kawo maka kisar annabi yusuf da yan uwan shi karka ce kawai an kawo ne saboda a sha dariya a huce gurin a'a akwai wa'azi da tunatarwa da ya kamata a ce ka hankalta a ciki me me me kake da kwai a ciki wanda kake da matsala wanda zaka jara kaga ciki akwai matsalan hassada a ciki saboda annabi yusuf alaihi salatu wassalamu yan uwan shi lokacin da ya gaya wa mahaifin shi ga iya mafalkin da yi to sai suka gano cewa annabi yusuf sai kuna lahu sha'anu to ya za su kawar da shi to shi kuma abin da allah ta'ala ya kaddara ko zakaran da allah ta'ala ya kaddara sai ya cira ko ana a tare a tare ba wanda ya sai hana ya cira mun gane da kyau hasada tana da matsala sannan kuma ƙarya a wannan hadisin da muka karanta za mu ga cewa ƙarya idan mutum ya yi ƙarya kan abin da allah ta'ala ya bashi sai nuna cewa ba haka ba ta inda aka fito mishi ba ta nan bai fita mun gane da kyau to daga ƙarshe sai Allah ta'ala ya kwace wannan ni'imar tashi sai ya bar shi irin yanda yake ada ko kuma gashi da ni'imar amma kuma ba a ma ganewa yana da wannan ni'imar sai ma an faɗi mun gane da kyau akwai wanda ni'imar shi bata wuce cikin cokali ba saboda shakarar laha ya gode wa Allah to sai Allah ya tabbatar da wannan ni'imar kuma ya ƙara mishi la in shakartum la azidannakum amma in ya zama to kana da ni'ima sai agar ƙarya da ita sai agar gori da ita sai agar cin mutuncin mutane da ita sai Allah ta'ala ya bice wannan ni'imar da ya gare ka ga ka kana da ita ƙur'ani ne kana da shi ko shakka babu amma kuma ayyukanka tunaninka hirarka ba a ganewa kai mai ƙur'ani ne wanda zai mu'amala da kai in ba ji kana karatu ma ba zai ma san ka haddace Qur'ani ba to akwai wanda shi kuma da ka ganshi zaka ce wannan wallahi tunda na ganshi na gane cewa yana da karatu wannan tunda na ganshi na gane cewa yana da halaye masu kyau wannan tunda na ganshi na gane cewa lalle wannan in ka je wajen shi zai zama to kafar shi a buɗe take mun gane da kyau to akwai wanda zaka ga cewa a cikin mutane yana da irin waɗannan abubuwa gashi a haka yana da kuɗi amma kuma sai an gaya maka kace wallahi kai kuma sai yana da kuɗi ba wallahi saboda shi baya gode wa ni'imar da Allah ta'ala ya bashi akwai wanda da yawa zaka ji aka ce maka yana da kuɗi alka raka mamaki ka ce ruwa ne wanda yake rannan hona ganshi takalmin shi ya cire fa ya rike su a hannu ta ya ce eh shi kin dai ka ce kuma ko gof bashi da ka ce wani a ce wani telan telan wanda yake da tafa 20 kaza kaza ka ce wannan kin so watakila ma in kana da sauƙin hawa ka ce Allah tsira kudin shi albarka inda to ka gane kyau ta kai shi ba na'am في مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما معنى ليقولن هذا لي الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي الرابعة ما في هذه القصة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة na'am fihi masail a cikin wannan babe mai girma akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun kallace su na'am al'ula tafsirul aya matsala ta farko a cikin wannan babe shine tafsirin ayar da malam ya shigo mana da ita wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah الثانية ما معنى ليقولن هذا لي wato matsala ta biyu a cikin wannan babe ma'anar laiƙulan na hazali lalle shi wannan ɗan adam butulu za ka je yana cewa wannan ni'ima da ta same ni dama ta wace na cancance ta kamar yadda abdullahi ɗan abbas da mujahid ibn jabar wato mana ya kawo mana tafsirinsu game da wannan jumla ɗin al-thalitha ma'ana wato mas'ala ta uku cikin wannan babe ma ma'ana qaulihi utituhu ala ilmin indi menene ma'anar faɗarsa da ya ce utituhu ala ilimin indi sani dai kadai an bani wannan dukiyar akan ilimin da yake wajena aya idan ta zo ta ta alkur'ani kalka yi tunanin cewa kissar karunu shi kadai ake nufi da ya ce inna ma utituhu ala ilimin indi kamar yadda aka samu karunu ya faɗi wannan kalma ɗin haka a yanzu za ka samu mutane suna aiki da wannan kalma ɗin da yaransu wanda suke magana da shi da yaran hausa kaji wani ya yi maka ya ce to ai dama mu haka muke haka gidanmu yake kaɗan in ka taɓa ku sai Allah ta'ala ya sa mai albarka to in ya faɗi haka ya yi kyau amma ya ce kawai haka ne su kawai suka gada ba zancen a ce Allah ya sa albarka ciki kawai in dai nasu ne su to suna da kai fahimta suna da kai kaza suna da kaza utituhu ala ilmin indi wato an bani wannan dukiya saboda kwarewa ta da na yi ta harkoki na kasuwanci ta sanin hanyar kasuwanci in wannan hanyar ta rufe wacce za ta bulle wacce in ta kunce wacce za ta ɗauru arabi'a matsala ta hudu a ƙarshen wannan babe ma fi hadhihi alqissati alajiba abin da yake cikin wannan kissa mai cike da mamaki min al'ibari alazima na galgadodi waɗanda suke masu girma saboda a cikin wannan kissa ta waɗannan mutanen guda uku na 'yan banu Isra'il wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya jarrabe su lalle akwai wato ibar durus da ibar masu yawa a ciki wanda ya kamata a ce a kullum idan kana karanta sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kana karanta aya ta alkur'ani idan aya ta zo ta akan waɗansu mutane to ka auna kanka shin kana daga cikin waɗanda suke wannan aikin ko baka daga ciki in ta mutanen kirki ce shin kana ciki ko baka ciki in baka ciki ka yi kokari ka kwainata idan ta mutanen banza ce shin kana ciki ko baka ciki in kana ciki ka yi kokari ka dan rage wata ran har ka fita daga cikin ta haka nan idan hadisi ya zo karkace hadisin ne yana magana akan mutanen makka ko yana magana akan mutanen madina ko yana magana akan waɗansu mutane wanda musu musulunta a wancan lokacin ba a ka ɗora shi a kanka saboda wannan shine tafiyar ta yanda addini na musulunci kowane za salihu li kulli zamani kowane zamani addini na musulunci ya dace da shi ban gane da kyau ana ga sai mu kwana nan insha Allah ta'ala a karatu na gaba sai mu tashi da kan babu qaulin lahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik